شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjidin sabilul huda ga wanka tare da magaran inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi muna cikin kitabul miras mai kitabul miras sai wace rana ce sudu nawa ga aisha wani wata na hijiriya nawa ga safar to kusa sawa ne shi daga watan safar shekara kai ne mai samu ku nawa ne domin da ya ce ba ku shi kuwa rikin sai bakwai ga wata safar shekara ta 1446 kusa masa ba ne kitabul miras an dade da saura ka kare kitabul miras daga shi a shiga zawaji an kare gado a shiga aure da saura zamun kare aina mun sa aina wanda sa alamu muna dai babi na takwas ko mirasu jadda gadan kaka matsalar da isra'il ta ce wadda akarwa wacce satin bukunan 'yan jami'a ba su alal akadariya limaza su mai tabi matsalar akadariya li'an yi kalbi an na aka darat ala zaidu ko wa ba da kuluna an na hawa ka fi imra alati tuwafiya ta min bani akadar kuma ba da kulun fi zamanin abdulmalik bin marwan wani malami mai suna akadar ne ya raba raban ba daidai ba ta ɗauko sunan daga nan su dai malaman mira suna cewa wannan mas'alar mas'alar akadariya kamar wacce mas'alar da muka yi mas'alar hajariya himariya ko yammiya mashtarika duk wanda mun yi su kenan irin mas'aloli ne wanda ake samun su a musu suna a ilmin fara'id kenan wadda wanda muka yi tana ce mata mas'alar akadariya sai da ya kama cancan inda ya ce ma illa fi faridatun wahida ko ita matsala a kadariya illa fi faridatun wahida ta kuni kismatu mun fiya ala gairi zalika wa tilkal farida ismail wa tilkal farida ahlul usul fiqh wa tilkal farida imra'atun imra'atun tuwaffiyat wa tarakat zawjaha wa ummuha wa ukhtaha li ummiha wa ukhtaha li ummiha wa abiha ko wajaddaha متدارتها لكن هو تركتها زوج زوج أم أم أخت الشقيقة جد كان سيت يا رب يا رب أيتي فللزوج نصف هكذا هو وللأم ثلث وللجد سدس to an raba musu haka an ba namiji rabi an ba uwa sulusi an ba kaka sulusi ya za yi walil uhuti lil ummi wal abi ita uhuti shakika wanda ya ce a bata nisin sai ce an kare rabawa sai ce summa yajma usudusu jaddi wa nisfil ummi sai a kawo wannan nisfi nawa na el uwa shakikiya da kuma mi da sudusi na kaka sai a yi mi fa yi kusan a salasan sai a raba shi gida uku a nan sai a bai da su le zakar misalin hazil unsaye ne kenan matsala ita ce da muka ɗauko ta da wato muka ɗauko ta a kai shidda muka yi ta sayi ta koma tara daga tara muka kai muka hudu ta akan an maida ta asala a matsala ashirin da biyar dinnan ana so a hudu rabon hukunta shakika da jet tunda sai rabon su za a gama gida biyu a raba gida uku kaka ya ɗauki biyu ita ta ɗauki ɗaya kuma ta satin muka yi ta ko to muka kare wannan matsalai ko muka zo muka yi wata matsala mu'ada ita kuma wani malamin mira suna ce mata matsalar mu'ada ita matsalar mu'ada ne take inda 'yan uwa na wajen 'yan uwa shakikai suke kirawo 'yan uwansu li'abai su musu cinkuso don su rage wa kaka yawan gado amma da in an zo wajen raban ba sa ba su kenan inda ita wannan matsala ta kashe mu'ada inda ga kaka ga 'yan uwa shakikai ga 'yan uwa li'abai to sai yan uwa shakikai sai su cewa al'abai ku zo ku taya mu lissafi nan burkin mai kawo kama a ce yan uwa shakikan uku ne li'aban uku kenan in za a yi lissafi don a rage rabon don su rage rabon kakai sai su cewa li'abai su zo sai su zama nawa shidda amma da in an zo su musu cinko sai sun rage rabon kaka amma da in an je gurin za su raba kuma musu ba su ita ce matsala mu'ada ita wanda zai bin sabit ya raba a haka ha ibn abbas yake ce ma aina wajatta ha ina ka samu wannan yace qultu li ra'ayina wa inna ta ne a ra'ayina tunda ba nasi shi ko ra'ayin sabi ana bi yake cewa ibn abbas qultu li ra'ayi kama anta taqulu li ra'ayika ita ce wannan mas'ala mu'ada kenan yan uwa li'abbai su zo su taya shakikai amma dai in an raba ba ba su amma dai a irin mas'ala kuma in ta auku yan uwa li'ummai ba su iya wannan sai da li'abbai sai yan li'ummai ba su iya wannan ba sai li'abbai to mun kare wannan sai muka zo hallo muka yi sabon babi na nawa na bakwai ne ne muka fara wancan satin shine muka yi babu shi kuma mirasi jadda gadan kaka gadon wa gadon kaka mun asar da suka zo akan gadon kaka guda nawa ne guda nawa guda uku ne to mi suke bayani mutu uku sai su bayani na farko yana bayanin kaza na biyu yana bayanin kaza na uku yana bayanin kaza kenan ai ga asar nan guda nawa uku duk sun zo akan bayanin kaka uku ko hudu a uku ne tunda na kashin kala malik ne ko to wannan asar guda uku duk sun zo akan bayanin kaka to mutum uku sai bayanin sa na farko me yace na biyu me yace na uku me yace ustazan su yi bayani mala asar guda uku da makai wancan satin a karkashin baban kaka ai imam malik sai da ya ka asar in tukwana zai ce ma zai ma bayani ya ma kullasal abin da ya kana nasin to asar guda uku gana na farko na biyu na uku na farko me ke ne wa zai fara bismillah mala billah tilla ne za a yi wata mace wace ko wata mace haka diwa ja'ad jaddatun ai hadisi yace حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحاق بن حارشة عن قبيصة بن ذؤاب انه قال جاءت وتكاكا تزو تزو غرم وا تساله ميراثا تنا تنبيه اباتا مي غادنتا فقال لها ابا ابو بكر الصديق سي ابو بكر الصديق يتي متا مالك في كتاب الله شيء باكي da wani kaso a cikin littafin Allah haka abokan ya mata ko sai ya ce kuma wa ma'alimta laki fi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam shi'a hallo a sunnan manzon Allah ma ke kaka baki da wani rabo amma dai bai tsara daga nan ba abokan sai ya ce mata farji'i ke kaka koma hatta as'alin nas har sai na tambayi wa mutane su waye mutane ana sahabbai kenan ya ya tambayi sahabbai muka ce anan zaka gane ba abun mamaki ne ba sahabi wanda yake tare da annabi annabi hudu wani annabi sahabin bai sani ba tunda ai ba kullum ba shi sahabi yake gurin annaba in dai a zama ne gurin annabi ai dukkan sahabban manzon Allah babu kamar Abubakar da Umar tunda kullum a hadisi zaka ji an ce hara jama'a Umar ta hala ma'a Umar kana ma'a Umar kana ma'a Abubakar hara jama'a Abubakar kala in ma'a Abubakar duk a hadisai duk annabi zaka ji ya ce ya huta da Abubakar ya tayi da Abubakar sun yi kaza da Abubakar kullum amma dai sai ga nan an zo an tambaye Abubakar matsala yace bai ganta alqur'ani ba kuma a sunna bai santa ba kenan da wannan zaka ba mamaki ne mas'alolin da dama za a zo wani sahabin bai ji ba a gaban annabi me yasa me yasa kisan wannan saboda ai ba kullum ba suke gindin annabi kila ka tashi ka sai wani abun ka ana aka wata hadisi mun gane kamar ko da zama kake mutum a fada mutum kana fada annabi kullum ai wata da wura wata ran ka tashi ka waje to ka tashi ka je gidan sai aka yi sai aka wani hadisi aka wani kai baka ko kuma ai wata tahiya ba da kai a hanyar sai aka wani tunda shi rayuwar annabi ai ko na darasi ne ke bada duk abin da wani rikewa ake sai ya zama sunna da wani abu baka yace bai san wannan mas'ala ba sai aka yi fasalar nasu sai abu ka yi tambayewa to da ya tambaya sai mu gira dan shi uba hemi wahal tashi da warko faƙala mugira kuma faƙala mugira ta bin shuba sai mugira ɗan shuba ya ce hadartu rasulu sallallahu alaihi wasallama na halarci fada annabi sallallahu alaihi wasallama wata ranke ne ke ne kaka ta zo an iri wannan a ɗaha sudusu annabi ya ba kaka da bangadar ta sudusi faƙala abubakar sai abubakar ya ce hamma aka gairuka da kwai wani bayan kai wanda aka yi wannan abin a gaban shi faƙama muhammadu bin masalamatal ansari sai muhammadu ɗan masalamatal ansari shi ma ya tashi faƙala musulun ma ƙala mugira sai hudu kwatamcin abin da mugira ya hudu da aka yi wani sai ce fa'an faza hula ha abubakar siddiq sai abubakar siddiq sai zartar da wannan hebatin sai ba ta sudisi sun maja'atul ukura sai kaka guda ma ta zo waccan ta wajen uwa ce ta zo sun maja'atul ukura sai gudan ma ta zo ta wajen baba ta zo gurin umar dan haɗab ta sa'al humira sa tana tambaye umar ina gadanta ta faqala laha sai umar dan haɗab ya ce mata baki da wani abu a cikin littafin Allah wa ma kana qada'u allazi qudiya illa wa ma kana alqada'u allazi qudiya bihi hukuncin da aka yi akan shi illa ligairiki da wata ce aka yi bake ba kenan da waccan kakanni aka yi wa ma'ana bi za'id min fara'id shi'a ni ko bana ƙara wani abu a cikin kaso na gado walakin da hu zalika sudus yace wannan dai sudusi ne fa inishtam fa inish tama'atu ma idan kuka ga muku biyu da ta uwa da ta uba fa huwa bainahu kuma sai kasance tsakankanin ku ku raba wa ayyatukum khalat bi kowace kuma ta kadaita da shi fa huwa lahatu nata ne kenan wannan asar mai kanta da mukaka ta zo kenan kaka ai ba haka ne ta zo ai mun san kaka ba haka ke ba ta sai in ba ba ba ba da ba ba mamacin kenan ba ba ya ta ce ta kusa da warko annabi abubakar ne ya ce bai sani ba bai gani alkur'ani ba tun da zahirin gadon kaka bai zuba aya bai gani alkur'ani ba ko bai sani ba sai ya tambayi wa sai ya tambayi sahabai a nan mu gira ɗan shuba ya ce ya gani wata kaka ta zo zamanin manzan Allah manzan Allah ya ba ta sudusi abubakar ya ce wa mu gira da kwai wani bayanka sai wata shi muhammad dan masalama ya ce gani ni ma ina na akai abu daga nan abubakar ya sami hujja sai ba wani kaka ne sudusi kenan zan mu gano a nan zamanin abubakar siddiq ya hukumta ya ba kaka da banta na gado sudusi yan sijiyan ko to sai na biyu asar na biyu shi ma daga kasir dan muhammad ahadul fuqaha usaba ko shi kasir dan muhammad yace annahu atajjar da tani ila abubakar siddiq kaka guda biyu sun zo gurin abubakar siddiq kenan da ta uwar da ta baba fa arada an yaj'al sudus lillati min qibal al um sai abubakar so ya ba ta wajen uwa sudusi kenan ya ba ta wajen uwa gado ɗan siziya mai hana ta wajen uba da abubakar so ya haka faƙali lahuwar jiru min al'ansar daga cikin sahabai wani namiji na mutanen madina sai cewa abubakar amma in naka ta turukun da tilau matar yanzu kai ka bar wadda da a ce ita ce ta mutu wa huwa hayyun shi kuma wannan mamacin shine a raye kana iyaha ya rusu shine kana iyaha shi zai gadanta me ke ne na me ke ne ai kaka biyu da suka zuko da wace da wace to abubakar sai fatawa ya ba ta wajen uwa sai sahabin da yake zaune sai ce mai a'a ka bar wadda da a ce tana da rai shi ya mutu shi zai gade ta kuma ka ba wadda da ita ce ta mutu bai gadanta mun gane ai ita ta wajen uba ai shi yaran ta wajen kuwa kuma kila wani turi shi mun gane da shi wannan sahabi al'ansar ya ga abubakar wannan abubakar mai faja'ala faja'ala sulusu bai noma sai ba su yan cizim iya ce saraba sun biyu ruwa ta gaba shi ma daga ɗaya daga can fuka hausa ba ababakar bin abdurrahman bin haris bin hisham kana la ya farudu illa li jaddatain ba ba da rabon rabon kasassan rabon gado sai dai ga kakanni guda biyu wannan asar da muka duka yana mun bayani ne akan gadan kaka gadan kaka gado ne mai sarkakiya tunda nassi na alkur'ani bai zo da shi ba kenan sai aka samu an sunna da kuma ijtihadin sahabbai da suka zo da tantagar aya ta zo ayi ba an tsaya ba ana kaza kaza kenan sai kaga abubakar da ke da da kuma nassi na qur'ani ai abubakar tun farko me zai bai bada zai sai dai samu hujja wani sahabi ce an yi a gaban shi kwana sai ya bada kenan a wannan asar guda uku da muka na kakannu sun zo gurin abubakar guda biyu ya ba ɗaya sudisi na abubakar ya ba da sudisi kuma da wannan na ɗaya daga cikin fuka wasa ba da ya ka asar shi ma ce wata washi bai ba da sudisi sai da kakannin guda biyu to imam malik ya kama wannan asar guda uku to kalkashinsu kuma zai ma bayani ya yi kullasa ya hudu ma fatawai a yanzu nassi ne kama asar ne kama to yanzu zai kama hukunci da yadda ya fahimci wannan asar guda biyu mun gane nan muka tsara wanko nan zama tashi al'amarin to to sai mu ji ba zama tashi al'amarin mustamilun alaihi indana bismillah mu je قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه qala malikun imamuna malik dan anas rahmatullahi alaihi yace al'amaru al'amari mustami'un alaihi wanda ake hada a kan shi inda na a gurinmu nan madina garin manzu allazila ikhtilafa fihi wanda babu sabani a cikin shi imam malik yace mi al'amari inda na al- al'amari wa al-mustami'u alaihi wanda kenan kai hada kai shi kenan malaman madina sa hada kai shi inda na musuwa ahal madina allazi la ihtilafa fihi wanda a malaman madina banda sahabbai da suka je wani guri kenan sahabban da suke madina shi dai imam maliki shi kuma a lokacin da yake wannan magana shine alimul madina a zamanin da imam maliki wani abu in ya dauko matsala aka ce ya tabbatar da ita ce mata wani al'amur mushamin alaina sai ya bi malaman da sa'annin shi da wanda suke manya a madina a kaɗan sai ya kai wa malami sama da saba'in ya bi hirin malami sabar saba'in a madina in suka ce mai eh haka ne haka ne haka ne su kwana siyasa ma yuke sai ce al'amarin da yake a gurin amma dai bai hana al'amarin da jimin shirin ilina daga wani sahabi da bai gurin ya saba masale kenan sahaban waɗanda suke madina madina kuma ita ce garin motsi kenan da wannan ce a wannan bayani na gadon kaka ga al'amarin da muka isko a madina garin manzo wanda babu saɓani a kai shi ya ce والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا wallazi wanda na riski alaihi a kan shi a halin ilmi ma'abuta ilimi bi baladina a garinmu kenan wannan al'amarin zaudi shi ne allazi wanda a darabtu na na riski a- alaihi a kan shi a halin ilmi ma'abuta bi baladina a ina ina garinmu kenan zawo imam maliki haka yi ga ake fata wannan ya ne gani أن الشدة annan jaddata ya ce ita kaka أم الأم uwal uwa kenan kaka aibi ce ko sai fara ma ce annan jaddata ya ce kaka ummil ummi uwal uwa لا ترث مع الأم دنيا شيئا ba ta cin gado inda uwa tana da raye wata uwa diniya uwa ta kusa uwa ma'aikiya inda tana da raye to wannan kaka ba ta cin gado komai kenan inda uwar kadare daman zancen kakaka babu shi daman inda ake zancen kakai sun zo gurin abubakar ya basu ya basu kenan inda babu waye uwa mutum ne ya mutu ga kakai shi ga mamashi to kaka ta zuciya ba ta gado eh tunda ana zancan ga uwa ma'aikiya kenan shi ne ce annal jaddata ita wa kaka ummul ummi uwal kenan kaka ta wajen uwa la tarisu bata bata gado yoshe ma al'ummi in dai uwarka ma'aikiya ta ne tana da kenan shi ne ce ma ma al'ummi duniya kenan tare da uwarka ta kusa uwarka ta kusa kenan yana nihin uwarka wadda ta aike ka aika ka ba uwarka ce amma dai ba ita ce ba yawa kenan in dai uwa kamar aihiya ta nan to ita kaka ba ta gadan komai mun gane wani ko kenan idan da uwa da rai in mutum ya mutu ka mutu ga uwa kamar aihiya ga kakakka na ana zancen kaka latar su sha me yasa latar su sha dan saboda ma'a ma al'ummi duniya saboda uwa ma'aihiya tana nan sai ya ce وهي فيما سوى ذلك amma dai wahiya da mire udu ila ita kakai dai wahiya ita kakai fi masu wa zalika a cikin kuma bayan wannan me kuma bayan wannan inda uwa ta da riko a kenan ita kaka a cikin kuma bayan wannan yufarridu lahasudusu ana ba ta rabanta yankakke sudusi ɗaya cikin shidda faridatin shine rabanta kenan suwa zalika wai kenan inda ba wannan ba menene ba wannan ba inda babu inda babu uwa suwa zalika kenan inda babu uwa yufaridu laha sudusu ita yufridu laha yufradu laha ana yanke mata rabanta yankakke shine sudusi ɗaya cikin shidda bari da ta rabo yankakke kamar ita kenan kaka tana ɗaukan gurin uwa ai cancaye ma wali abuwaihi li kullu wahidin minhuma mi sudus inna da baban shi kowace ana bata ne ɗaya cikin shidda kenan shi ne ce ma fi masu wa zalika inda babu uwa kaka ana ba ta sudisi mun gane wani ko na warko ce ba ne kaka ba ta gado inda uwa tana nan na biye ce ma idan uwa ba ta nan kaka ana ba ta ɗaya cikin shidda rabanta ya keke to sai gaba وأن الجدة الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا to sai zuma kuma kakan guda can je ma wace kaka ce ma ta wajen uwa to sai zuma kakan guda kuma sai ce ma wa annan jaddata ita kuma kaka ummul abbi uwar baba ya fasarta ma ita yace ita ma la tarisu ba ta gado yaushe ne ba ta gado yace ma al ummi wala ma'a abishiyar in dai da ma'al ummi in dai da kwai uwa ko ko ma'al abi ko kuma da kwai shi baban da rai mun gane kenan shi baba yana da rai ita ma kaka ta wajen baba babu ita mun gane wannan to heci kuma وهي فيما سوى ذلك يفرد لها السدس فريضة kenan ita ma kama wacce wahiya fi ma suwa zalika a cikin koma baya inda bawa bawa ba ba ba ko yufaru da lahasudus ita ma ana yanke mata rabon gadon da ya keke shi da ɗaya cikin hudu ɗaya cikin shidda yufaru laha sudusu ana yanke mata rabon gadon ta ya keke nawa ɗaya cikin shidda sudusi fari da tan rabo ya keke mun gane wannan ko abu nawa ya gama nan a'a a'a a'a hudu abu hudu zana wa usuli to na farko tilla zaidin zaidin faɗi na farko eh kaka ta wajen kuwa ba ta cin gado in dai da kwai kuwa ma'aikiya kaka ta wajen kuwa ba ta cin gado ɗaya matsala ɗaya ta biyu kaka ta wajen uba a'a je ka kai kaka ta wajen uwa tana cin gado in haƙuwan nan bata na me ake bata sai a bata ɗaya cikin shidda na uku kaka ta wajen kaka ta wajen uba ita ma bata cin gado inda uwa ko da baba amma dai in ba sa nan ba uban ita ma sai a bata ɗaya cikin ya ga matsala guda da sai gabe ce فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم to fa iza shtama'at jaddatani idan kakannin guda biyu suka gamu shine fa iza ishtama'at jaddatani idan kakannin guda biyu suka gamu kenan ga ga ta wajen uwa to shine cewa fa iza ishtama'at jaddatani idan kakan guda biyu suka gamu su ne ummul abi wa ummul ummi uwal uba da uwal uwa kenan ka mutu kuma ga kakannin guda biyu da uwai da uwai ga sila ya za a nan
وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم وليس للمتوفى shi kuma wanda ya mutum bayya dunahuma koma bayan su bayya da baba kuma bayya da uwa shi walaysa kenan shi mutawaffa wanda ya mutum bayya da koma bayan su baba komi ku baba komi ko uwa kenan da miki cima idan kakanni kakanni suka da ta wajen da ta wajen uba shi kuma mamacin ha walaisa walaisa fi masuwa jaka walaisa limutawaffa kuma shi wanda ya rasu bayyaduna huma kuma bayan su kuma bayan kakannin guda biyu bayyada ba abbun bayyada baba a rai wala umur ko babu uwa a rai amma dai ba kai shi da ya mutu babu uwa ta riga ya ta mutu baba ma ya riga ya mutu amma dai ga kakannu ko te guda biyu na wajen yawa nan ya zai kala maliku
qala malikun sai imam maliki ya ce kene ce akan ne akan akan biyu da suka haɗu ko to kala malik sai imam imam na maliku rahmatullahi alaihi ya ce ga yanda za a yi فإني سمعت أن الأم الأمي إن كانت أقعدهما to nan ka ji sai imam maliki ya ce fa inni sami'tu naji a madina garin manzo gurin malaman madina da suka yi fatawa na isko ana fatawa annal ummul ummi ita ummul ummu uwar uwa kenan kaka ta wajen uwa dan a gadan kaka kaka wajen uwa gadan ta yi karfi da ta wajen uba kenan shine yace fa inni sami'tu naji annal ummul ummi uwar uwa kenan kaka ta wajen uwa in kanat aqaduhuma idan ita ta kusanci da mamacin nan miki ne kusanci ai da kwai kaka da kwai kuma da kwai uwar uwa sunanta uwar baba sunanta uwar uwar uwar uwa sunanta uwar uwar uwar baba sunanta uwar uwar uwar uwar ko da ke da wuya samu ko amma da ana saba mutane da ina lafi ana samu a samun mutum kakan shi dare kuma kuwa kakan ma dare ana samu ana samu kenan da ya ce fa'in kana tabi? fa'in kana fa'in nisa metu imam na malike ce ya ji annal ummil ummi uwal uwa kenan kaka ta wajen? in kanat aka aduhuma idan ya kasance ita ta yi kusa nan da yake ne ita ta yi kusa kenan tana ita ce uwan uwai ba uwan uwan uwa ba ai zai kasance da kwai da kwai yawa da kwai yanzu ga uwa na kai ga kana ga kana ga kana mutum wa ta eh ba shi da nasa uwa ta shi to ga uwa nan ga uwa ko ga kaka ga uwa kaka ga uwa sai ta a tsarin a kasar yana na wannan uwa ce ko kuma nan ga kaka ai wannan ma kaka sunan ta wannan ma kaka sunan ta kenan wannan ita ce zai wahala samu amma dai wannan ana samu ana iya samu da wannan ba ana iya samu uwar kaka ga ta da raga kuma ga uwar kakanta da raga ana samu yawa yana da yake fa'in kana tabi?
فإن كانت أقعدهما idan ya kasance ita uwar uwa ita ce ta hi? to jika كان لها السدس دون الأم الأبي sai a ba ta sudusi ba an ba ba ita uwal baba kenan wai anan in aka zo abin da yake nuna sai aka zo ita kotan kuwa sai aka samu ga kakana da aka zo kotan baba sai aka zo ga ga kaka ga uwar kaka ga uwar uwar kaka kenan wannan babu ita kenan aka samu wajen kotan kuwa wajen kotan kuwa sai aka samu kaka ta farko wajen kotan baba sai aka samu kaka ta biyu ai duka mai sunansu kakannu ne duka to a nan sai ce in wajen uwa ne aka zo sai aka samu kaka ta farko wannan sai a bata su kenan ita wannan kaka wadda ke daisiyar position ta wajen uba ba ba sa'i kaɗan kaka direct kan ba zakla kenan sai a ba kaka direct su da amma da ta wajen ta wajen uwa amma da ta wajen ba an ba ta ba bangare na farko na ke na wani agama da wadawa kakanni biyu ne a wace ta kusai ta wajen uwa ta ce kaka jirat amma da ta wajen uba ta zama uwal baba a nan kenan sai a bawa to shi ne ne ce komo yawwa amma da ta wajen uwa kewa wannan he fa'inishta ma'at yadda ta ne idan kakannu biyu suka gamu ummul abbi uwar baba wa ummul ummi da uwar uwa walaita limutu wa faduna huma shi kuma wanda ya mucin bayan su bayyada abbun baba wala ummun bayyada uwa kala malik sai imamu na malik ya ce ga inda zai ana fa inni sami ta ce shi ma ya ji annal ummul ummi ita uwar uwa kaka ta wajen uwa in kanat aka aduhuma idan ta ita ta kasance ta hi kusa da mamacin kana laha sudusu sai a bata sudusi dunal ummil abbi kenan nan ba a ba wadda take adesium position mun gana to sai ce kuma
wa in kanat ummul abi aq'adahuma aw kanata fil qu'dadi min al mutawaffa bi manzilatin sawa'in fa inna as-sudus bainahuma nisfan to fa in kanat ummul abbi aka adhuma in kuma ya kasance ita uwal baban ita ta kusa auka na tafi kukudatun ko kuma sai kasance a mataki daya duka direct ne min mutawaffa daga wani mamacin bi manzilatun wahida suna matsayi daya fa inna sudusu bayna kuma sai a ba su sudusun su bi sai su raba da su bani me zai gane ana kamar ya faddala ta wajen ya fi da ta wajen kenan in aka gamu na uku ne na zagani na farko in aka gamu da farko sai aka zo aka samu ta wajen uwa ita ce dirat amma dai ta wajen uba ta kasance a daisian position a nan ce wa za ba ta wajen uwa za ba amma dai sai aka zo sai aka samu ta wajen uba ita ce dirat sai aka samu ta wajen uwa ita ce ta biyu ko kuma aka samu ta wajen uwa daidai suke ya za a sai su raba akis in wancan kenan a nan gadon kaka wajen koton uwa ya haikali kenan ita ta wajen uwa ko da ita ce adesium position ita kuma ta wajen uba tana gabanta kenan na sai su yi sai su raba amma dai da a ce ita ta wajen uban ita ce aka samu adesium position aka samu ta wajen uwa premier position na ya zai sai a aikatar ta wajen sai ta wajen uwa ita kadai ta roƙa kera a nan ya ce fatawar da isko a madina garin manzo amma da zai ga ita matsalar gado ta kaka muka ce matsalar ce hilafiya kana iya ganin wani sabon ya fasata bayan da imam maliki bai doka kenan nan zaga ya fifita kaka ta wajen uwa kenan ita ta wajen uwa bata mi bata faduwa amma ta wajen uba in ta zo uwal baba kenan na tana tana iya ƙasa in waccan tana gabanta amma da ita ta wajen uwa diyan da aka zo ita wajen uba tana gabanta daidai suke kaza suke sai a raba musu ita kuma take gaban tana bayanta ita ɗaya zaba mun gane ko a rubuta wani an gane shi to sai ce
qala malikun malik dan anis rahmatullahi alaihi yace لا ميراث لعهد من الجدتان babu gado ga ɗaya daga cikin kakannu illa li jaddataini sai dai kakannu guda biyu na wajen uwa da uba لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم dan labari ya isko min anna rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama warasa jadda warasa aljaddata ya ba kaka gado kamar yadda magani a can sama to ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه sabatu الثبات an rasul sallallahu alaihi wasallam عن رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma yace summa sa'ala kuma an tambayi abubakar an zalika akan gadan kaka hatta atahu sabatu haddai da tabbaci ya zo mai da tabbaci ya zo mai annahu wa Annahu jadda warasa jadda.
shi ma sai ba kaka gado fa an faza hula ha ya zartar da gadon ta kenan can sama ayi mun gani ko lokacin abubakar aka zo kaka ta zume da warko ya tambaya ya ce ba su babu a littafin allah babu a sunna sai na tambayi mutane ko da ya tambaya mu gira dan shuba ya ce ya gani ya ce ina shaida muhammad bin masalama ya ce an yi haka ko to shi ne a cikin kenan kullasa da imam malik ya ce ma ya ce ma kenan ai ababakar siddiq ma an tambaya abubakar siddiq shi ma da tabbaci sabatunan da tabbaci ya zo mai daga manzan allah sai ba kaka gado kenan shi ne fa an faza hula sai zartar mata wannan sudusin kuma ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب kuma yace wata kaka mun gani yace annasi wata kaka ta zo gurin Umar dan Haddab faqala laha sai Umar dan Haddab yace mata ما أنا بزائد في الفرائد شيئا ni bana dade a cikin raban gado ko kadan
فإن اجتمعتما فهو بينكما idan kuka ga muku biyu da ta wajen uwa da ta wajen uba to wannan naku ne
أيته وأيتهما خلت به فهو لها kowace kuma ta kadaita da shi tonata ne kamar yadda ta wajen uwa in ta kasance gaba ita ake ba kenan shine wa ayyatu kuma kowace halat bi ta kadaita da shi fa huwa laha tonata ne
قال مالك imam malik dan anas rahmatullahi alaihi yace ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم summa lam na alam ahadan kuma ba mu san wani ba warasa ya ba da gado gaira jaddatai in ba kakanni biyun nan ba mun zukanar islam tun daga farkon musulunci ila yau hazzawa yanzu wannan zahirin magana zai ga kamar ya ce sun mallam na alam ba mu sani ba wani ya ba kakannu biyu gado gaira jaddatai wani ya ba da gado in ba kakannu guda biyu ba kenan zahirin magana shi ne zai ga kamar yana nihi kakannu na farkon kaɗai ake ba kun gane zahir magana shi na kukadi ba sun mallam na alam ahadan kuma ba mu san wani bako daga malamai da suka wuce warasa gairu jaddataini ya ba da gado in ba da kakannin nan ba guda biyu na kategorin farko kenan mun zukanin islam tun daga ila yau har zuwa yau to amma dai da kai ruwaya dan mas'ud duk ya bada su su dan mas'ud suna bada gado har daga har daga uwal uwal uwa in tara da kenan a fahimta imam malik yace su na farkon ne amma dai ga an samu ruwa ta sa Abdullahi dan mas'ud sun bada gado har da uwal kaka inda babu kakai ana ba uwarta wallahu ta'ala alam daga nan he he sha sai rihima wannan baba sai ce ma babul babi mirasil kalala gadan kalala gada ne? eh su ba da ne muna haka suke fasa samun gadon dariya ko? mal haka ya fasa samun gadon dariya gadon dariya haka ake fasa samun gadon dariya to shi asalin mai kalala aka ce gadon dariya ya fa mai mutum mai ake ne kalala kawai kalala ka mutu ba gindi ba rishi mutum mamacin ba itaciya ba da itaciya ba da gindinta ba da reshen ta ko ita ita ta ba ga shi haka kuma ga ne shi ba haka ita ta ko nan bi kisa gije da ba shi ba sai ta ce nawa kan ne ko to sai mutun ya mutu babu nan babu nan shi ne kala babu nan babu nan wai kai wai a salinka wai a salinka wai ne shaka ya ya ka shi ne kala kenan duk wanda ya mutu ba asali ba ne shi gadon shirin shi halala yau ai kana samun wani da dama wanda Allah wanda ai Allah zai jama'a malan wa'addada kuma kila hubewa ai mu abin kirki eh daga shi sai mata shi ya tsasa shan bibido eh kila ka samu dan umma ko ne na kawai da sharar a da samun wani bai kai shi makka ba ya tara malan wa'addada kawai sai ka fada sai haurin gojiyar wannan a jiya sosai sai islamic a bashi sak ya koma ana samun wannan eh ana samun wannan zaga ya tara malan adada kuma Allah bai sa ya aihu ba kuma uwa baban babu ne kuma aihuwa babu ita eh da dan masallaci na unguwar nan bai yi ba makarantar nan bai yi ba uwan ko kane bai kai shi ba kamar eh eh anan da yake Allah kai yi to kaga ana samu wannan amma dai kai kirki kaga ai ko da ka tayi su ji haushi su wanda su kalale kenan ita dai kalala ka mutu babuwa ba jigo ba reshe da wani malaman da suke ce mata gadon dariya eh yau sabu eh yau tun da yanzu kai ai da kowanne zaka samu ya tara malam adada kuma ɗan uwan musu ji daɗin shi sai dai su ji ta ya kai ƙanwan matar shi makka ya kai sarkan shi na uwa na matar shi ya musu kaza ya saya musu gida kai kana uwa ɗaya uba da shi kai kana uba ɗaya da shi na bai ma komai ba kana ji labari a ɗan uwan naku ya tara kaza eh eh eh da ka ji yayin rantare ba kawai safat ba saka buga ka tai eh haka ne ai wani abu haka ne ake rayuwa duk ai abin da ake yi ne a rayuwa ka yi kukanka da kwana biyu a zo ana ma gaisuwa kada cikin daman kaka nake haka eh eh kada cikin daman kaka nake shi yana can gabi ne laka ba san kwana ba da kilomita da ko da wani abuwa can araba motar gabas gidan yamma gidan arewa a ta turwa na kane sai sabon rayuwa da wannan kalala ke ba ni kalala ba jiko ba reshi shi ne kalala gadan kalala gadon dariya ko gadon kalala kenan zan yi bayani akan gadon ne kalala in ba ba ba kenan ba kaka in ba ba ba kenan ba kaka ba ɗa ba ɗan ɗa namiji duk babu su ko da ya aihu babu shi ɗan ɗa shi ma namiji kana samun wanda ko da dama wasa gani kudi ya tara wala babu wannan ya tara ya tara da dama da kusa ko ‘yan barikin wanda sun tara sun tara babu wannan guda biyu duka eh kawai sai an tashi a yi takalki da kika sai tak tak ta araba sai ce
قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في في الصيف الآخرة سورة النساء
gadan kalala guri biyu ne a cikin suratun nisa'i da farkonta da ƙarshenta farkon suratun nisa'i da ƙarshen suratun nisa'i ne ne kama ayoyi guda biyu na kalala wannan ruwa ta ce wa hadisi ne ubaidillah ya ce ya hayyar lasi ya bani hadisi an malikin daga imam malik rahmatullahi alaihi an zaid bin aslama daga zaid dan aslama anna umar bin haddab sa'ala rasul sallallahu alaihi wasallama umar dan haddab khalifa na biyu yarda Allah tabbata a gare shi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil kalala absa gadan kalala fa qala lahu rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai kamar umar ne zai ce annabi ya ne kalala gadan kalala da ya tambaye annabi sai annabi ya ce mai ya kafika min zalika ya isa maka daga wannan al'aya wannan aya allati unzilat wadda aka sabko ta fi saifi a zamanin zafi ahir suratul nisa'i wadda take karshen suratul nisa'i kamar tambaye annabi ne ya ne kalala sai annabi ba shi reference ko kamar ya ne kalala umar ce annabi ya ne kalala sai ce ya isa ma aya ne da ta sauko zamanin zafi wadda take karshen suratul nisa'i kenan kaje karanta ta daga komai kenan kaga manzala sallallahu alaihi wasallama har lokacin saukar ayi yana karsuna kiyayewa da sabai kaga yanzu wannan ayata ayatul kalala ta sauko shi lokacin zafi dole yace ka fika min zalika ya isa maka daga wannan wannan tambayar taka mene ayar nan da ta sauko zamanin zafi wanda take karshen suratul mun ga kuma wannan hadisin karanta isnadi yace hadisin ya ya an malikin an zaid bin aslama anna umar bin hadab zaga isnaduhu منقطع كبائر السالميسا لأن زيد بن أسلم لم يدرك عمر بن حداب زيد بن أسلم بي زمن عمر بن حداب وبيا إيتيوا با عمر ياتي dan wannan ga wata ruwaya hadisin sahihi ne ga wata ruwaya sai yazo ba da halin isnadin ba sai yazo an zaid bin aslama an abihi anna umar bin hadab ainihin zaid bin aslaman ne shi aslaman nan kamar bararren bawa ne na umar bin hadab kenan zaidin shi bai zamani ba zaid bin aslam shi zaid bin aslam bai zamani da umar dan hadab ba kenan dalilin wannan isnadi ya zama to munqadi al-isnad ya kake isnadi amma dai daga wata ruwa sai zo muka ce anwa an abi kenan daga zaidu dan aslama daga baban shi aslama kenan aslama ne yace anan kuma waye wadi zaid ne wadi kenan in aka ce aslama ne wadi kenan isnadi me ya zo ne ya zo kenan silsila didi amma da ce zaidi ya ce kenan zaidi zaidi bin aslam lam yadruku bin mahadab kenan li hadha naqul hadha isnad ma huwa munqati al isnad li anna zaid bin aslam lam yadruku umar bin hadab walakin al hadith ba za'a fi ba'd riwayat an zaid bin aslama an abihi anna umar bin hadab sa'ala rasul sallallahu alaihi wasallam kenan al hadith lahu shawahid to sai ce قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه قال مالك إمام مالك دان أنس رحمة الله عليه يتي الأمر الأمر مجتمع عليه وأن دام أكا مكا حادو أكنشي عندنا أقول مدينة الذي لا اختلاف فيه وان باب ساباني أتكنشي والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا والذي وند أدركت نرسك عليه أكنش أهل العلم ما أبوتا علمي ببلدنا أقرم مدينة قرم منزو أن الكلالة على وجهين إتقادا كلالة ترى دفسك أبودا بيو فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء أما دي إتوانا آية ودى تصبو أتكن سورة أتكن خلقون سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها ودى الله مدوككي يتي أتكن ونن آية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
kiran nan zai kama ayoyi ne in ya kama ayoyin kuma da ƙasa sai je ma bayani ta aya ta farko dai ya ce wa in kana rajulun idan ya kasance mutum ne yurusu kalala ana ce gadon shi ta hanyar kalala aw imra'atun ko kuma mace kenan idan ya kasance mutum ne ana cin gadon shi ne na kalala aw imra'atun ko kuma mace ana cin gadon ta na kalala kenan muka ce wanda ake cin gada shi na kalala shine wanda babu asali babu reshe ko walahu akun aw ukhtun yana da dan uwa ko el uwa ga kira ibnu mas'ud sai ya ce walahu akun aw ukhtun li ummi dan wannan ayan nan tarko tana mazancan gadan li ummaini ita wannan kira ibnu mas'ud kira shi ya kara bai karanta li ummi walahu akun aw ukhtun sai ce li ummi kira ibnu mas'ud fali kullu wahidin minkuma sudusu za a ba kowanne ɗaya daga cikin su ɗaya cikin shidda fa in kanu aksara min zalika idan suka kasance sun yi yawa daga ɗayan nan fa hum shurka'u fi sulusu sai su yi tarayya a cikin ɗaya cikin uku su yi tarayya da shi kuma tarayya da su babu li zakar misal hazr usay wannan ayat tana nuna ma gadan kalala na ƴan ƴan waɗanda uwa ku ɗaya ka tafi aka samu a cikin masu gadon ga wanda uwa ɗaya ta gama ku ba uwa ɗaya uba ɗaya ba ko ba uba ɗaya ba su wannan araban 'yan uwanka wanda uwa ta gama ku ai za ta shiga mutum sai su za a tarikuto musamman a samu baban naka ya aure can ya yi can ya yi can a yi ta waya kuwa zo to kenan nan in aka samu 'yan uwa na wajen uwa in mace ce ita ɗaya a kalala sai a bata ɗaya cikin shidda in namiji ne shi ma ɗaya cikin shidda in su bi ne kowane sai a ba shi ɗaya cikin shidda in suka zamanto su da yawa ne ɗan uwa na wajen uwai sun huce biyu uku ne hudu ne biyar ne sai a zo to sai a ba su ɗaya cikin uku duke kuma in sun zo wajen rabawai babu li zakari misal hazir un sai ne rabo za su yi daidai wa daida yadda aka ba ta gidan gabas kai ma ita ba kai ma yadda aka ba ta yadda aka ba ka mota ita ba mata un miliyan goma aka ba ta ita in aka ba mali yasu miliyan goma ita ba ba ta miliyan goma domin a gadan kalala na yan uwa wanda kuke uwa daya babu li zakari misal hazir un sai ne kenan su yan uwa na wajen uwa waɗanda kuke uwa daya in sun zo cin gadon kalala eh mijinta zai rako ta damu ko eh mijinta zai raka ta kamar yadda kake gari a tsaye duk haka ne rayu eh shi zai raka ta ya dauki sakon kada can kasuwa ko kada ihu ka kana wannan kawai kike faɗa irin wannan da wannan yake so ai aiki kike lillahi kuma tsewa irin wannan masu irin wannan masu wanda suke ake cin gada nasu na kalala su ne musu abin girki ka bincika Allah kana ga irin wanda ake cin irin gada nasu babu ba gimshiki ba reshi kuma su ne suke tattara duke ko su ci kudin bariki su danne su danne su danne su danne a zo wani zo ci duke ya yi ta hawan feda kai kana ta ana ma da sai shi kuma halaka ya ci ba gado ka ci halaka ci eh duk sata da mutum da ya yi ba ruwan kan ka ci gado ka ci halaka ne kai ba bincike shi ya sani ta shi zai je ta tambaye shi kenan gadon kalala na wajen wa na wajen uwa ko waɗanda uwar ku daya in mutum in aka samu dan wanda yake uwa ɗaya shi ɗaya ne mi za ba shi ɗaya cikin shidda in mace ce ita ma ita ɗaya mi za ba ta in suka gamu ga su mace namiji ko ne a ba shi ɗaya cikin shidda ɗaya cikin shidda ko in kuma suka zo su da yawa ɗan wanda kuke uwa ɗaya sai a diba dukiyar gaba da sai a ba da ɗaya cikin uku a ɗaya cikin uku za a ɗan ce ɗin dukiyar za ka sai a ce su je su raba ‘yan uwa na wanda kuke uwa ɗaya in sun zo gurin raban za a raba daidai wa daida ba irin raban lizzakar musulun kenan tun da gani mace da mata kenan wadda na gada yan uwa na wajen uwa lokacin ayi ta shiga ta gaba to shekara فهذه الكلالة كلالة التي لا يرثها فيها الإخوة للأم فهذه الكلالة وانا اتتي كلالة التي ود لا يرث فيها إخوة للأم wadda 'yan uwa na wajen uwa ba sa gado hatta la ya kunu waladan wala walidan sai inda ya kasance babu sai inda ya kasance babu waladin babu babu ma'aiki kenan babu babu nan babu nan eh kenan ita ce wannan kalala wanda 'yan uwa na wajen uwa ba sa gado su dama sai dai inda ya kasance babuwa mamacin bayyada da bayyada uba kenan su ɗan uwanka wanda yake memmer bisa gadanka sai da kai ka kasance da ka mutu baka da ɗa ko babu baba to wani sai zo mijinta ba ya da kiya a haka ne daga sun bane kuma mutu da ƙarin rayuwa da rayuwa ta haka muke gini a yi ta duk wani abu da ake wani yana abu ko ana gani eh mijin zai da kiya eh shi zai yi rubuta har rubuta gani ya ce a yi sadaka uku da shayi in yi sadaka ake da bida duk ya zauna a yi da shi yana zaune a ba shi rance kai to wa amma al-aya allati fi akhir surati an-nisa'i allati qala Allah tabaaraka wa ta'ala fiha wa amma al-aya amma dai ta aya guda allati fi akhir surati an-nisa'i wadda take karshen surar nisa allati qala Allah tabaaraka wa ta'ala fiha wadda Allah mai girma da dokaka yace a cikin ta karanta ta يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ, إن امرؤ حلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إن كانوا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم to lokaci yayi barin fasarta ai ita kenan wannan mai kalala ta wajen ɗan wanda yake uwa dai ko to wannan kuma uwa dai uba dai da uba dai ko ita wannan sai ce yastaftunaka annabi suna ma fatawa yastabtunaka annabi suna ma fatawa kenan annabi ne aka ce yastabtunaka suna ma fatawa ulillah yaftikum to Allah zai muku fatawa kenan Allah zai ba ku amsa fi kalala a cikin gadan kalala in lim ridin halaka idan mutum ya mutu halaka nan da lauci mutuwa ka san mu da wasu muka mun doyi kalmar kalmar halaka kamar ka lalace ko ita kuma kalmar hasara muka doyi kalmar ita kuma kalmar halaka da larabcewa mutuwa ce idan da ya cewa in nimar in halaka idan mutum ya ya mutu mu kuma abu haushe ga ce na halaka na lalace ya yi ne ya ce walayi ko ka zo ka ce ba wani ya halaka eh to alkur'ani wani karo ko aikar matal halaka da tana zo akan mu kawo misali alkur'ani kalmar halaka tana zo akan mutuwa misali a'a ba wannan bane hatta idza halaka wa kuntum lan yab'ath hatta idza halaka jan yusuf ko hatta idza halaka wa laqad ja'akum yusufu min qabl ko to mutum da ya karanta a cikin arabamu wa laqad ja'akum wa laqad ja'akum yusuf min qabl bi bayyinati to to hatta iza halaka har lokacin da ya mutu ke ga kaga kalmar halaka an duk dangana ta ma da annabi Allah hatta iza halaka har lokacin da Yusuf ai ba lokacin da ya eh kenan mu gane kalmar halaka tana zawa mutuwa ba ta balin bahaushe ba a larabci kalmar ta halaka ba ta balin bahaushe ce ba mun gane to sai ce ibn ibrahim halaka idan mutun ya mutu laysa lahu waladun amma dai bai yada da wa laysa lahu laysa lahu waladun bai yada da walahu uhutun yana da ƴan uwa falaha nisfu ma taraka to wannan ƴan uwa ana bata rabin abin da ya bari kenan ka mutu a cikin kalala ai ka mutu ka bar ƴan uwarka ita ɗaya ita ɗaya ce bace sai ta kwashi rabi wa huwa yarisuha shi ma kuma yana gadanta in lam yakul laha waladu in ita ce ma ta mutu batta da dan ko baba fa in kada ta isnataini idan kuma sai da ya mutun shi babu wa'annan sai ƴan uwan shi guda biyu kenan ƴan uwa mata guda biyu ya bari falahuma sulsani ana ba su biyu cikin uku mai mata raka cikin abin da bari kenan na farko da ya mutu ya ƴan uwa ita daya sai a ba ta rabi na biyu da ya mutu aka samu ƴan uwa guda biyu sai a ba su sultani kenan me to wa in kanu ihwa rijalan wa nisa to nan kuma sai aka samu jama'a sai kasance ɗan uwa ne da yawa rijalan ga maza ga mata to sai su zamanto asaba in sai an hudda masu rabo an ba su sauran duke su su wannan matsin da sun zamanto maza da mata sai zamanto fali zakari misalil hazil unsi sai su raba maza su doki biyu mata su doki daya sabani na ƴan uwa li ummai sai ce ni yubayinu lahu lakum haka Allah yake bayyana muku ayoyin shi an tadullu dan kadda ku bace kenan kadda ku dan ka ku bace ku ba hanya ba ta daidai ba wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai kenan sai mu tsaya daga nan kenan shi ne aqala maliku dizai mana a yanzu imam maliki ya kama aya ne da ya kama aya kuma in yazo zai ma kullasa diya ma bayanin to ga nan ga nan ga nan kamar wancan na kaka kenan sai mu tashi kala malik da fata abinda makaranta Allah ba mu lada abinda aka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu ikon yin karatun da zawa karatun gaba daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk